أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من أعوذ الممترين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce alhaƙu min rabbika fala takunanna min almumtarin alhaƙu wato khabaru mubtada'in mahzufin ai lamarin annabi Isa da aka gaya maka ya annabin Allah tun daga kan haihuwarsa zuwa lokacin tashinsa zuwa yanda yayi zuwa abin da duk ya faru da shi da mutanensa gaskiya ce muke gaya maka ita ya rasulullahi daga ubangijinka wannan gaskiyar take falata kun minal mumtarina kakka zama cikin masu shakkar cewa isa ba bawan allah bane ba ko kuma abin da aka gaya maka ba haka bane wannan shine fasara haka to kai a matsayinka mai saurare musulmi ba malami ba ba- ba wanda zai karanta abu ya- ya ya gane ba a kawai matsayinka musulmi da kake jin dai ka ji wannan daga Allah alkur'ani ko a hadisi da yawa yanda na fassara din nan Allah yana magana khidabu linnabi maganar Allah da annabi yake yi yake cewa kar ka zama mai shakka cikin abin da muke faɗa na annabi Musa bawan Allah ne dan wannan shine abin da aka yi magana a baya inni- inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim zuwa hayi na wurin to a matsayin ka na musulmi fara hula wannan maganar ta yi daidai da wanda ake gayawa annabi muhammadu ne mai kira a kadai ta allah shi kadai wanda aka aiko shi da, da manzanci da annabta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi ne kuma za Allah yake cewa kar ka zama ma cikin masu kokwantan cewa annabi isa ba Allah ba ne a matsayinka na ba ba karatu ka sani ba an fahimta to lallai ka ce to a nemi wane ne mai wannan maganar ko da annabin aka kalla ake faɗar maganar akwai mai ita ajiya aka ba annabi mai ita ya zo ya ɗauka an fahimta saboda idan ba kuma ka dawo layi na karatu ka hangi irin ayoyi da Allah yake wasa annabi yanda yake ya bar irin imaninsa da tsayuwarsa gare shi da irin matsayinsa akan bambancin ‘yan uwansa ma abokan aikowa to ai wannan ba mats- ba matsayin annabin ba ne a ce kuma zai yi shakka akan magana da Allah ya gaya masa koma ba magana annabi Isa ba an saukar da wani abu yana da shakka a ciki a ce karka zama mai shakka a'a to wannan in haka ne kuma to me yasa Allah ya kalli annabi yake gaya masa dan da haka na fasara din ma farko ai eh wato akwai abubuwa guda biyu a cikin yin wannan abu na farko idan har Allah ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan magana to waye kai mai matsayi wani iri za ka kai cewa ba za ka samu hukunci ya hau kanka ba an gane inda har Allah irin ya kalli imamul muttaqina shugabannin masu tsoron Allah shugabannin masu yaƙini ya ce masa kakkai kokanto don haka waye ba za a yi masa wa'azi ba kuma saboda haka to ba da annabin ake ba don a ɗau salo ne Daka karkace wani mutum wane ji tsoron Allah ko wane yi kaza ko ya zaci ciya ni za ka rena ma ka ce in yi kaza tare da ka kowaye kai in gaskiya ce a ɗora ma ita to an ɗora wa annabi ne ba muhallinsa ba ne saboda annabi ba zai shakka ba to magana kenan ba ta ba ce to alƙur'ani da irin wannan salon da ya sauka da shi ai laraba suna da wannan salon su yi magana da wani ba da shi suke ba da wani ake shi ko ƙur'ani ba da zirin larabci ya sauka ba ne to ashe za mu gane cewa lalle din wannan annabi ake magana da shi amma da wanda yake ya inganta zai iya shakkar da shi ake ba shi annabi da ba zai shakka ba abinda zai bayyana ma wannan ka fito fili ka gane duk abin da nake faɗa din ka ga ba ba wai ina kare abin da ba haka yake bane ayar da zamu shiga gaba za ta gaya ma ba da annabi ake ba waɗanda suke da abin zaka ji sun zo sun ɗauka eh ayar da zamu shiga gaba za ta bayyana wannan karatun da na yanzu to in kuma an ga dama ma za a iya kallon ayar a ce da annabin ake kuma a kansan take idan mutum yana yin abu sai aka ce ya yi kuma me ake nufi yanzu idan na shan ruwa ka ce sha ci gaba da sha kenan idan ba na abu ka ce bari ci gaba da abin da ba ka yin nan saboda haka a nan in za mu ɗabbaƙa ta akan annabi sai mu ce alhaƙumin rabbika gaskiya ce daga ubangijinka ya annabin Allah fala ta kunan na minal mumtarina ba ka cikin masu shakka ci gaba da wannan rashin shakka ta kai rasulullahi to shi kenan duka to
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wanda ya shakka a cikin annabi isa Allah ne ba dan Allah ba kaji masu shakkar ko ya shakka a cikin abin da muka ba annabi isa na raya matacce har ya mai da shi ba matsayinsa ba to nasara kenan da kuma ba'arin yahudawa to da su ake kenan da mata waccan ayat da aka ce kakka zama masu shakka amma ana nufin kasu su zama masu shakka cikin abin da ake bada labari gaskiya ne annabi isa bawan allah ne ba allah ba ne ba amma wanda ya maka kokanto cikin wannan ya rasulallahi wanda ya zai jayayya da kai to shi annabi zai zama ana jayayya da shi akan me akan allah ɗaya ne wasu na cewa kuma allah na annabi isa ɗaya shi ba allah ne to jayayya ta faru kuwa to wanda ya jayayya da kai akan wannan ya rasulallahi a ja'aya a ajaja masa aya ya tinki za a yi yau aya san ya tinki ko? eh ƙuri'a sai a je a sa ƙuri'a ba a san wa ka zaɓa ba amma ya tinki kawai a bulayi a ƙiri-ƙiri to shi kenan waɗanda suke cewa annabi isa Allah ne har kana ba su hujjoji annabi sallallahu alaihi wasallam nasara da jarana ne an sha faɗa sun zo suna ta kafa hujja wai da ƙur'ani suke kafa hujja akan annabi isa kuma ɗan Allah ne ma cewa wa kalimatin min wa ruhun min wa haka haka bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da hujjoji da yawa wanda ya fitar da wannan shubuhar amma ba su yadda ba to Allah ya ce to a ji ayoyin a zo a yi wata magana yanzu a fili za a fito idan sun jayayya da kai faƙul ga yawo masu jayayyar ta'alau ku taho nad'u abna'ana mu kira masoyanmu makusantanmu ƴaƴanmu sune makusantan mutum mu kira ƴaƴayenmu ni in kira ƴaƴayena ku ku kira ƴaƴayenku wani sa'ana wani sa'akum ku kira matayenku ko ƴaƴanku mata bayan ƴaƴa maza ku kira mu ni kuma in kira ƴaƴana mata ko ƴaƴana maza wa anfusa ko kuma mata wa anfusana wa anfusakum ku zo da kanku in zo da kaina me za a yi yace sun manafta hil sannan mu ƙanƙantar da kai ga ubangiji mu risina wa Allah mu yi me fa naji Allah a natallahi alal kazibin mu yi roƙo mu ce Allah ka la'alci wanda yake ƙarya cikin sha'anin annabi Musa yanzu jeho da la'ana ka Allah take ka bayyana wanda yake makaryaci ni na ce bawan Allah ne manzan Allah ne wannan sun ce dan Allah ne ko Allah ne Allah jeho da marabi yanzu ka sa la'anaka yanzu to to ba ita kike na ba ai an aje aya nan guda to eh suka ce haka kace Ce, eh to shikenan za mu je mu shawara sai suka tafi suka je suka yi shawara wani wanda yake mai dan hankali hankalinsu ce wallahi kun san shi annabi ne ba wanda zai mu bahala tsine in tsinai da wani annabi wallahi sai azaba ta sako take tsara ku zo mu je ku gani sai suka zo wajen manzo Allah suka ce su dai gaskiya wannan tsine in tsine din ba za su yi ba ba za su yi ba me ake so su yi kawai shikenan eh to za ku ringa biyan jizya za ku zauna ba za ku ci musulmi ba za ku yi kaza duk aka dora musu suka ce sun yarda an ce kila farko kafin su zo da sai da aka leko wani suke, ka je ka ga yaya da gaske yake koko faɗa yayi kawai dan kamar kuri sai suka je suka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo Hassan ya kamo Husaini ga Fadima a gabansa ga Aliyu a bayansa ya fito fagen dagan suka leko suka gani suka ce a ba kyau sai mu je sai zuwa a tuba kawai shine suka je suka akai sulhu sai zuwa ai sulhu aka je aka sulhu aka yi da wannan sannan annabi ya kama su suka tafi sallallahu alaihi wasallam to kaji to a lokacin kamar yadda na faɗa fitowar da aka yi kenan hadisi haka ya faɗa tarihi dai haka ya faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴaƴana da ƴaƴan annabi ƴaƴansa nawa ne a cikin waɗanda ya fito da su ƴaƴan annabi nawa ƴaƴan annabi bakwai maza uku mata hudu akwai alkasim sai abdullahi sai ibrahim akwai zainab sannan ruqayya sai ummu kulsum sai fatimatu su bakwai ne to zaɓo fatima ya cikin 'ya'yan ya bar sauran ya zama da ita za a yi mubahala ko kuma ya faru allahu akbar duk waɗannan shidan sun rasu sannan babu ko ɗaya sai fatima domin an yi mubahala ne shekara ta tara bayan buɗe fatuhu makata da shekara ɗaya sannan duk babu ko ɗaya mai rai a cikinsu to me ya kawo hassan da husaini a ciki kuma eh ba 'ya'ya aka ce ba da 'ya'ya maza da mata 'ya'ya mata ga ɗaya dai ta rage ga fadima to ai ɗan ɗa ai ɗa ne kuma manzan Allah ya ce ya kalli hassan ya ce innabni haza ɗana wannan tun ma yana kafin a zo mubahala ya kira shi ɗa ɗa ne sadaka ƴaƴansa ne kuma a faɗin duniya kaf a lokacin ba shi da makusanta da ya wuce su shikenan to wannan ya nuna wato sika da amincewa ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake yi mutum baya tasa ƴaƴansa makusantansa waɗanda ya fi so a zo wani abu ya sako ma ya cinye su wuta ta sako ko wani abu ya zo ba daidai ba ne kaga annabi ya gamsu da kansa kenan leko wanda suka yi suka ga haka ne din sun san hasan din yanda yake wurin annabi sun san usaini sun san aliyu sun san fadima din suka ga suna tsaye yana jira a zo a yi sai aka noke to kaji to mu je mala
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا حقيقة أبن دمك لابر تامك يا رسول الله كي يجيكو كما دا كنوان كي ينزو لهو القصص الحق والله كيسو شيني نغس كيا با كاكاتي بني با با حكاية بچي با با لاباري بني إرن ندا دا نينزو كوي wanda ake zauna a khayal kawai a kera littafi a ce sai ta ce kaza a yi ta yinsa ala ta je da ko ba a yi ba a kissa ce ta gaskiya Allah ke labarta muku ta bakin annabinku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ma min ilahin illa Allah lalle ku tabbatar da ba wani ubangiji abun bautawa da gaskiya shi kadai wanda ya kadaita a mulki ya kadaita a zati ya kadaita a aiki sai shi shi kadai annabi Isa ba Allah bane gashi an ce a zo a tsine ne ne a yanki ba wanda ya zama ya saurara kadaici kuma sai Allah sai aka bawa kuma su fatasa tilas to wa inna Allah hakika ubangiji lahuwa wallahi shine al-azizu buwayayyen sarki an ki jin aya amma an ji an ji nasin zahiri ko ana ta gaya musu Allah man kaza da to ku zo tunda gaskiya kuke yi sai a zo ai haka to haka bai yi ba yaushe kenan Allah mabuwayi ne an rinjayar da su da hujja kuma alhakim gwani a cikin irin aikinsa Mm.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين an ce shi matsiyaci wanda bai da arziki ko cikin tandun mai aka sa shi sai ya zama yaya sai ya fito kandas shi ba komai a jikinsa saboda tsaba tsiya to in dai ba tsaba tsiya ba wanda aka gaya muku ayoyi kuka kiyarda da su aka zo aka ce to ku zo ai abin da zai raba mai gaskiya da mai ƙarya kuka gane ba za ku iya ba abin ba haka yake ba da Allah mai rage ba sai imani sai sallama ba ai daga nan wurin wani zai ce to gaskiya Muhammadu duk abin da muke yi dai mun tuba kawai ba shikenan ba an an gama amma suka ki ba su azuba ba sai suka yadda za su ringa biyan haraji din kawai shikenan a zauna a haka to shine sai Allah ya ce fa in tawallau in duk da ganin gaskiya karara ettin ki sun ki sun bada baya to babbanni da su haka Allah ya ce kawai fawud amarka ilayya fawwala lamarinka gare ni ni kuwa ni alimun masani ne da duk bannan masu banna zan yi maganin su kamar haka yace to قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله mm.
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله Mm.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul kitabi Allah ya ce ya ahlul ki- ka ce ya ahlul kitabi ya ku yahudu da nasara su ne ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin tunda kun ki zuwa ai mubahala ai kace na ce ai tsine in tsine ni da ku ba za ku iya tsayawa ayi ba to ku zo kan wani- ku zo mu yi wani abu kuma daban menene shi ta'alau ila kalimatin ku zo mu haɗu mu miƙa wuya zuwa kalma ɗaya wadda wannan kalma sawa'in bainana wa bainakum ai mustawin daidai take a wurinmu da a wurinku abin da yake a littafin attaura da abin da yake a littafin injila da abin da yake qur'ani akan wannan kalmar da nake nufi mu haɗu bata saba ba mecece shine Allah na'budu illallah a cikin attaura an ce ka abauta wa kowa an ba ubangiji macancanci da abauta masa da gaskiya ba a cikin injila ma an faɗa haka ƙur'anin ma haka yace wala nushrika bihi shay'a kan mu shirka ga Allah mu ce za mu yi masa sujada mu yi wa wani sa sujada kai ko mu ba wani sifa irin tasa babu shi wala ya ta khida ba'aduna ba'adan arbaban kuma kada ɗayan mu ya ɗauki shashi ya ɗauki shashi arbaban iyayen iyayen giji wato ubangiji min dunillah ba Allah ba a ce wani Allah ne a'a babu Allah in ba Allah ba babu kowa mai wannan sunan ko mai wannan sifar ko mai wannan zatin sai shi Allah din daka duk wanda aka ɗauka aka bashi ya zama rabbu bigairi haƙƙin ya zama ubangi babu haƙƙi suna ne shi sa Allah ce inna ilhiya illa asma'un sammaitumuha wanda suke kallon gunki su ce ya Allah wai Allah to suna ne kawai suke ambata amma ainihin cikin sunan ai suna da musamma yanzu kai sunan ka Malam Muhammadu Hamisu Alaramma misali to an- in an faɗi wannan in an han kamo wani Muhammadu Hamisu mashayi suna ne kawai amma musamman wani abun ambatan fa alaran ma ga tilawa ga kaza ga kaza wancan kuma mashayi ne wancan ba wannan bane to zaran suna ya hada amma to dan an cewa wannan Allah gunki Allah amma baya abun Allah to Allah ne ai ba shi bane to da sai sunan kawai to wannan haka yake saboda haka Allah ya ce la yatakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada shashi su riki shashi iyayen gidi ya zama su- ubangiji ba Allah ba ba a ba wani siffar Allah mahama kana ko ya ya kasance ba zai zama Allah ba saboda lallai in ba hankali aka renawa shi wanda ake gayawa ba duk wanda za a bashi sifa ta uluhiyya shi da kansa dai na farko a tarihi ma waye zo ce shi ne Allah a tarihi wani mutum ya zo ya ce shi shi ne Allah man da fir'auna to to shi ku fir'auna ai Allah dama ya faɗi cewa ya rena hankalin mutanensa ne fastakhaffa me ga ba fili in ba a rena ma hankali ba to to an san an san san da aka aka yi Allah an ka haifi fir'auna Ka- kafin shi dan dai ba a zagi a karatu ne Ah, to to- to ai ai ai ai- ai kafin shi ka- kafin shi waye ke gudanar da lamari duk lamari gaba ɗaya waye gudanar da shi to kuma sai yanzu da ya zo kuma sai ya ce shi ne Allah yake komai shi ko fasalu ba a samu ba fasalu kun gane fasalu a ce da haihuwar fir'auna to ga wallah ya zo to a samu wani yankewar komai ya yanke babu komai sai shi kuma wannan nasa Allah ya dasa nasa to ya samu dan rabewa haka to ba abin da ya kasa daga sama da ƙasa da ku ba abin da ya canja zuwan fir'auna haba to dan Allah in ba a rina ma hankali ba sai a ce shi- sai mutum ya ce shine Allah ka yadda ai kaga ya rena hankali to da haka wanda duk ya zo yanzu ya ce wani shine Allah ai kaga ya rena mutane hankali eh wannan shi ne da haka ba, babu wannan kuma duk wani mutumin kirki ba zancen sifa ta allantaka ba kowace irin sifa ma wadda take ba tasa ba ba zai da arata ya masa ba kuma bayan allah ba su yadda ba wanda duk kuma ya ɗora musu to laifi yana kansa Mm. to fahimta wallau in kuka ba da baya daga barin abin da ake faɗa ɗin nan in ji Allah fa ƙulu ku musulmi da kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba an ce ku kira ahlal kitabu ba ku ce su zo akan kalmar da da ku da su duk ɗaya ce shine ba za a bauta wani ba sai Allah wannan shine a taura wannan shine a injila wannan shine a alqur'ani to in suka ki wannan din ma fa sun ki mubahala wannan ma sun ki sai a yaya kuma sai Allah ce to fa qulu shadu ga abin da aka faɗa na ƙarshe annabi kai da sahabbanka mutananka muminai qulu ka ce musu to ishadu ku shaida cewa a bi anna muslimuna a bi annana muslimuna mu dai mun miƙa wuya ga Allah shi kadai mun tsaya kuma kan abin da muka tsaya shikenan mun gama kuma mun faɗa abin da ya kamata mu yi mun faɗa in kun ji kun bi ku ga abin da za ku gani a can in ba ku ji kun bi ba ko a ga kuma shi ma abin da za ku gani din to يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده mm.
أفلا تعقلون ya ahlal kitabi dai aka sake kiransu ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi waɗanda aka ba littafi lima tuhajjuna fi ibrahima dan me kuke jayayya ne akan annabi ibrahim me yasa kuke jayayya akan annabi ibrahim am yaquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba kanu hudan aw nasara shine jayayya da suke yahudawa suka ce annabi ibrahim ba yahude ne suke gawa wawayen da ba su da addini a lokacin cewa to ku kuke wannan magana shi wai annan Muhammadu aisalin kaka wanda ya zo gina Ka'aba wasu ke gawa mushrikai wanda ya zo gina Ka'aba din nan shi kansa fa bai hude ne su kuma nasara in sun haɗu da irin nasu wawaye su ce wanda ya gina wannan Ka'abar annabi Ibrahim ne to shi fa ba nasare ne shi ma kirista ne shi haka suke gaya musu to sai Allah yake cewa ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ma lakum bi ilmi kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi a kansa me abin da yahudu da nasara suke da ilimi akai sun san annabi Musa mana sun san tsa- tsarin tarihin annabi Musa sun san dukkan abin da annabi Musa ya bari na littafi sun san wahayi da ya zo da shi ban san wannan ba to to suna muhaja akan wannan cewa su suka fi sanin kaza to an ji ku kuka fi sani kun san annabi isa ku nasara kun san annabi isa wannan sun san annabi musa ai wannan suna suna da sani akan wannan ko in kuma qur'ani ne ma ga qur'ani ga annabi muhammad a gaban ku akwai sifarsa a cikin littafin ku kun san shi tun kan ya zo to duk ku je ku yi ta jayayya akan wannan kuna bata wannan ku goge wannan to wannan kun sani sai Allah ce to limatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm me yasa me ya kai harshen ku me ya kai bakin ku kan jayayya akan ko abinda ba ku da ilimi akan sa ba a gane ba anan Allah ya tabbatar wa da ahlul kitabi ilimi da kuma jahilci ilimin da ya tabbatar musu cewa eh kuna da ilimin annabinku annabi Isa haka ne ku kuma kuna da ilimin annabinku annabi isa wannan annabi musa wannan kuma kuna da ilimin annabinku annabi musa haka ne kun san annabi muhammadu tun kan ya zo a cikin littafinku haka ne to duk abin da za ku tsoma baki kan wannan in kun tsoma baki to kuna da shi a hannunku kaga ya tabbatar musu da wannan ilimin to me yasa za ku tsawo baki kan annabi ibrahim shi kuma wanda shi ba ku da ilimi a kansa shi bai zo ba sanda kuka zo sanda kuka zo sanda ya zo ba ku zo ba wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'di at-taurat da kuke ji da cewa kuna da shaƙaƙƙen ilimi a ciki ku ku yahudu nasara kuma a injila da kuke ji cewa nan kuka samu komai ba su sauka ba sai bayan annabi ibrahim a ina kuke da jingine da annabi ibrahim da kuke cewa ba yahude ne ku da kuke cewa ba nasare ne shi da ya zo ya yi addininsa aka bashi littafinsa duk ya gama sai kuma ku ce yahudanci ya zo ya dawowa ya yi yahudancin ko lima tuhajuna fi ma laysa lakum bi ilmun me yasa kuke jayayya akan abin da ba ku da sani a cikin sa sam sam afala ta'qilun hankali ne bai ishe ku ba ba ku da hankali ne in ba mara hankali ba yaya za a yi wanda bai zamani da kai ba ka zo ka ce kai kai kuma shine kai kuma kan abin da kake wai akan wannan ya tsuru to idan an ce haka kai musulmi sai in jefa wata tambaya yanzu kai ma baka cewa annabi ibrahim din shi ma musulmi ba ne kamar yadda suka ce ba yahudi ne suka ce ba nasare ne to kai tsakaninku da annabi ibrahim shekara nawa an bayyanta tsakanin annabi ibrahim aka ce da annabi musa shekara dubu ɗaya da wani abu tsakaninsu da annabi isa dubu biyu da wani abu to sun yi da'awa allah ya ce ya za ku ce wanda ba ku imani da littafinsa ba littafin ku ba a saukar da shi ba sai bayan ya wuce za ku ce shi ku ne to yanzu kai ma musulmi ba kai cewa shi ba annabi ibrahim musulmi ba ne ba kana faɗa to kai tsakaninka da naka littafin da nasa shekara nawa to kai me hujjarka da zaka ce annabi ibrahim din kai ma ba kan yazo din ka zo ba in an tambaye ka me za ka ce yawwa ga wani malami na ya ansa ɗaya saura ɗaya hujja ta musulmi da zai ce eh annabi ibrahim ya cika bakinsa ya ce musulmi ne ya ce na farko dai a cikin alƙur'ani allah ya gaya mana cewa shi musulmi ne kamar yanzu nan a yanzu nan za mu ji ayar gaba to kaji ɗaya to in wani ya ce maka a su a littafin su fushi su ma suka da'awar cewa a littafin su hakan aka gaya musu fa aka ce a'a babu a littafin su ai su ma ba su ce sun ji a littafin ba eh ai da da akwai da hujja kenan to ai ba su ce ba kawai su ne dai suke rayawa kuma waye saukar da autauran waye saukar da injilan to shi in ya san da akwai wannan din kuma ya faɗi wannan an gane to kaji ɗaya ko to sannan Allah ya hakakato mana ko bai faɗa cewa musulmi ba ne ba a nan cewa Ibrahim walakin kana hanifan musulman to ai a gashi cewa inda Allah yake cewa shi annabi Ibrahim wa ausa biha Ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna laha tsafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum so ake gaya wannan annabi ibrahim yana gaya wa 'ya'yansa cewa kar ku mutu sai kuna musulmi kamar yadda nake musulmi to in ka cewa annabi ibrahim musulmi ne ba kai ka sa masa sunan ba shi ya faɗa wa kansa dama an gaya maka cewa ya ce shi musulmi ne to shi kenan wannan hujjojin guda biyu sun ise ka allah ya faɗa a nan cewa shi musulmi ne magana ma ta ƙare to kuma ga shi da a wani wuri shi da kansa annabi ibrahim ya ce shi musulmi ne to shi ne to
ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وانا آية حد اتنهاد أنا فسرها بكجاتها با أما سيدي كون ساكي وميتاوا إيه تو منا Allah abin da ya ce a ayar farko ɗin wadda aka ja ɗazu cewa ya kuma abota littafi don me kuke jayayya kan annabi ibrahim cewa ba yahude ne yana kan addininku ko ku ba ku ce ba nasare ne yana kan addininku bayan ba a saukar da littafin ku a taura ku yahudawa ba ko kuma nasara ba a saukar da injila ba sai bayansa ba ku hankali ba ne ba allah ya ce to ku kuna jayayya ma akan abin da kuke da ilimi a kansa shine annabi musa ɗin da annabi isa ɗin kuna da ilimi a kansu to dan me kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan sa shine annabi ibrahim to kaga na fasar wannan aya ko to wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masanin su waye aiko daga annabawa kuma akan me suke ba ku za ku faɗa cewa wane kaza ne ba bayan ko ba ku yi zamani da shi ba to in ku Allah shi zai faɗa ba ku za ku faɗa ba bari ku ji matsayin annabi Ibrahim a wurin Allah da kuma a wurin al'ummarsa faɗa ya gaba to ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا Mm.
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Allah ya ce makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Annabi Ibrahim bai taɓa yin wani abu Yahudanci ba don karkataccen addini ne da bayansa ya zo. Yahudanci shi ne addinin annabi Musa? Addininsa sunansa Yahudu? Ai addininsa daban su Yahudawa ana kiransu da sunan ƙabilarsu ne kawai daga Yahuza. jikokin yahuda ake cewa yahudu to sai a ce kuma wannan addini ne su suka sa sunan addinin su wannan yahudanci ai to wannan abin da kuka sa addinin ku kuma addinin ma da na gaskiya kuka sa wannan sunan sai a ji a'a kun cuɗanya shi da ƙarya da gaskiya a cikin in ƙarya idan littafin su sadara ɗari ne to sun sa ishirin ita ce gaskiya tamanin ɗin da ƙarya ne suka sa sun goge gaskiyar to yaya Allah ya ce annabi Ibrahim baya kan addinin Yahudanci wanda yake karkatace ma irin naku wala nasraniyan annabi Ibrahim ba ba nasare bane addinin nasarancin da aka karkatar da shi daga Allah daya zuwa al- sali- sali- salisu salasa Allah uku annabi Ibrahim ina zai wannan shugaban masu i- tauhidi walakin kana hanifan muslima amma in kuna so a gaya muku annabi ibrahim waye shi annabi ibrahim ya kasance hanifan makarkaci ne daga barin yahudanci makarkaci ne daga barin Yahu- nasaranci me shi musulma addinin musulunci shine addininsa kuma shi musulmi sunansa wa ma kana minal mushrikin ai sauran ɗayan ai duk wanda ka gani a duniya mutum hudu ne amma daga baya an ƙaro na biyar eh mutum hudu shine na farko yahudu da nasara ko kuma a ce yahudawa da suke da addininsu daban bangaren masu addini nasara da suke da addininsu daban ba biyu ba sai mu musulmi ba uku ba sai mu shirkai hudu kenan to wannan shine muqarrari in zaka ji qur'ani yana ta magana yana ta magana to kan waɗannan yake magana a wuri ɗaya ne yayi maganar waɗanda zan faɗa na biyar din su ne wa ai ba yahude ya yarda Allah ubangijinsa ne sai dai yana da ɗa uzairu uzairu bunullah ba haka suka ce ba ba nasare ya yarda akwai Allah Allah sosai ubangijinsa ne sai dai yana da ɗa a kuma har wani lokacin haɗa masa da mata kaji kaji mintin biyu musulmi ya yarda Allah ne ubangijinsa bai da ɗa bai da mata bai da shariki Ka- kaji itikadi na uku mushiriki ya yadda akwai Allah abun bauta akwai gunki abun bauta kaga duk an saba da duka ai to sai na biyar din wanda shi kawai zai ce shi duk hudun ma duk shi shi bai yadda ma akwai Allah ba ma sam ko ba zai bauta wa wani gunki ba bai zama kashi na biyar ba to shi ne za ka ji shi da yawa duk waɗanda ake magana za ka ji kan hudun nan ake magana yanzu kaga an ce ma kana ibrahim yahudiyan kaji ɗaya wala nasraniya kaji biyu walakin kana hanifan muslima kaji uku wa ma kana minal mushrikina kaji hudu sun haɗu ko to da yawa maganganun addini da ake da addinai za ka ga kan waɗannan ake ta ƙur'ani kan waɗannan yake ta bi waɗancan an aralo da magana su wuri ɗaya a alƙur'ani a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ba kai kallo na mamaki ba ya rasulallah ba ka kallon mun wani Allah yake cewa wanda shi ya ɗauki ubangijinsa san ransa shine ubangijinsa kawai shi bai yarda da kowa ba ubangijin ma shi ba a gunki yake ba shi a san ransa yake me san ran nasa to dai zama ubangiji cewa ba Allah din ce nature su ne pagan su sai suke ce duk abin da ka gaishe don wanda duk ya ce maka ba Allah ai ya kamata wata tambaya ta biyo baya ba Allah to to daga ina kake kai ta ina ka bullo wani lungun ka shiga ka fito daga babanka babanka daga ina yake baban babanka daga duk kai ta wannan to in an zo ƙarshe sai ce nature kawai haka ya bayyana haka ya zama to wannan nature an ƙi gaya mata a ce Allah ne kawai amma abin da ya bayyana kawai bai da farko Allah kenan ai in an zo ƙarshe kuma sai ya yi furucin wannan sai dai da san rai kawai duk abin da ya zo ƙarshe sai an ce eh to ai haka yake haka kawai yake me haka kawai eh haka kawai to shi ke nan kuwa an zo wurin eh Allah ne kawai ya samu haka kawai ba samu waye ba ba magana akan Allah in za ka yi magana cewa Allah sai dai ka yi magana daga lokacin da ya sanar da kai kansa zuwa gaba babu baya baka da bayan to ina yanzu yanzu idan yanzu yanzu abin da ake a maka kai ka sani tana bayan ka an gane amma yanzu a nan abin da ake ba ka sani ba gashi a gaban ka to ƙwaƙwalwa ba a yi mata ta kalli wani abin da ya wuce inda haddinta yake ba ko ido yanzu in ka tsaya yanzu kai kallo iya inda kallonka ya ƙare to fa kai an gama kallo a wurinka an gane to kuma ba sauran abin kallo a can don an gama kallo a wurinka an gane abin nufi don yanzu idan ka inda ya kallo iya inda ya tsaya ya kallo dala to bayan dala ba komai to ya za a to ai kai me yasa ka tsaya nan wurin iya inda idanka haddinsa kenan to duk abin da za mu sani na Allah wanda ya sanar da mu iya abin da muka sani kenan bayan wannan da wani abu ba mu san shi ba kuma wannan shi ne to
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين idan kuma kuna son jingina kanku zuwa ga annabi Ibrahim to bari a gaya muku wanda mafi cancancin wanda ya jingina ya kamata ya jingina da annabin Allah annabi Ibrahim ya ce inna aulan nasi ai mafi cancantan mutane da ya jingina kansa ga annabi ibrahim bi ibrahima wallahi shine allazina taba'uhu wanda suka bi annabi ibrahim din a lokacinsu sai ya zama annabi ibrahim da aka aiko shi kamar yadda aka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba muna cewa mu al'umma annabi muhammadu bane mu musulmi ne da annabi da musuluncin da annabi muhammadu ya zo da shi to idan al'umma annabi ibrahim su ma sun yi wannan tunkawo suka ce su ‘yan al'umma annabi Ibrahim ne, su masu bin annabi Ibrahim ne, sun yi kuskure? To wannan su ne mafiya cancanta da su jingina kansu ga annabi Ibrahim, ɗaya kenan. Idan an tsaya nan, ashe mu ba za mu jingina kanmu ga annabi Ibrahim ba kenan. Sai Allah bai tsaya nan ba sai ce wa hadhan nabi akan ishara da suna na ƙaribi saboda kusancinsa da Allah din. Ice sai ko wannan annabin wannan annabin ya bugi kirji ya ce shi ma yana da jingina da annabi Ibrahim dan kakansa ne. to in an tsaya a nan annabi kaɗai shi ne zai ce yana da jingina da annabi ibrahim sai ce wallazina amanu sai waɗanda suka yi imani mu kenan insha Allah za mu jingina kanmu ga annabi ibrahim haka Allah ya ce muna da dama mi wannan ka ce annabi ibrahim kakanmu ne ka ce annabi ibrahim a cikin addinin addinin addinin annabi musulunci addinin musulunci ne mu ma addinin addinin musulunci ne kuma ma waye ambace ma musulmi farko shi sunan waye sa mana shi annabi ibrahim ne sa mana sunan musulmi huwa sammakumul muslimina min qablu to saboda haka waɗannan su ne macancanta da su jingina ga annabi ibrahim kamar allah ya ce idan kuma kuna so ku jingina ga annabi ibrahim lokacin bai ƙure ba ba kuna so a ce ku mutane annabi ibrahim ba ne to ku shigo musulunci tunda an ce wallazi na amanu an ce wanda suka imani za su iya kiran kansu mutanen annabi ibrahim su jingina kansu to ku taho addinin musulunci shikenan sai ku zama me sai ku zama muntasibi na ilaihi sai ku jingina kanku na gare su wallahu waliyul mumini allah waliyi ne na muminai muminai kuma waliyan allah ne wannan duk an haɗa ana sai dai kawai wulaya daban-daban ce ana cewa mumini da ya kai matuka cikin imani waliyin Allah nan kuma Allah ya ce shi kuma waliyin mumini to sai dai wilayar daban-daban ce shi idan aka kira mumini aka ce waliyin Allah wai wanda ya sa ba kowa a gabansa ba wanda yake jibinta ba wanda yake ce masa yayi ya bari sai Allah ya jibinci Allah ibadar Allah ya imani da Allah in ya kalli gabansa damansa kudunsa arewansa samansa ƙasansa ba shi da wani abin kallo in ba lamarin Allah ba wannan ya zama waliyin Allah to shi kuma Allah anan ya ce shi ma waliyin wannan muminin ne shi kuma menene walitakar Allah ga mumini shine shi kuma ya ce na karɓe ka da jinka da ganinka da tafiyarka da shirinka da motsinka duka na cikin yadda ta suke shi kenan Allah ya jibince ka gaba ɗaya shi ne hadisi kudusi na abu huraira wanda manzan Allah sallama yake faɗa hadisi kudusi cewa bawa bai kusance yana tahowa yana tahowa gare ni da na fitu na alkhairi ba sai na so shi in na so shi sai in zama jin da yake yi da hannun da yake riko da kafar da yake tafiya da idan da yake kallo Allah jibinci lamarin ka gaba ɗaya kenan to Allah jibinci lamarin mu to ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah sai ya juyo yanzu kuma yana magana da almajiran annabi Muhammadu sahabbansa wanda wasu yahuda suka saɗaɗa suka laɓaɓa suke ganin saboda ɗan rangwamen gata da suke da shi za su iya jawo su su ma su zama yahudawa su mai da su yahudawa a fara samun ɓaraka kasan ba inda za ake fara samun ɓaraka duk wanda dama bai yadda da kai ba yana can kana nan sunansa abokin yaƙi amma daga zarar an samu wanda ya yadda da kai a cikinka to koma dawowa ya ce bai yadda da kai ba sai waɗanda suke nufin da su zo su haɗu da kai su ce kai to wanda ma ya yi fa ya soma fasawa to mu koma zo to sai suka so su haifar da wannan baraka shi yasa Allah yake ba da labari anan wadda ta'ibatun min ahlil kitabi wasu jama'a wani yanki na jama'a daga su ma'abota littafi sun so lauyu dulunukum ina ma za su samu damar batar da kuku sahabban annabi amma shi yasa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zaka ambace su yana da kyau kamar yanda in zaka ambaci Allah zaka tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace da shi ba kamar yanda in zaka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka yi masa salati zaka yi ban girma haka in zaka ambaci sahabban manzon Allah ya kamata ka karrama su a zuko a zuciyarka saboda me a nan Allah ne yake ba da labari cewa yahudu lauya billunakum dama abin bai yi wa kenan dama su samu damar batar da ku to sai Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum kai ba wanda ya isa ya batar da ku sahabban annabi sai dai su batar da kansu ba dai ku ba wanda Allah yake wa wannan irin ruwan shaida cewa ba a isa a batar da shi ba tare da hila irin ta bana yahudawa to ai kaga lalle wannan kai ma ya kamata ka girmama shi wa ma yudiluna illa anfusahum ka duba a lokacin da Abu Sufyana ya tafi wajen Herakal da ya je wurinsa ya zauna da shi yake cewa an ce wani ya fito daga cikin ku kaza kaza sannan bai musulunta ba a cikin tambayoyi da yake masa shi yana da littattafai irin nasu na na banu Isra'ila sai yake tambayarsa cewa a cikin annabin abin da nake so in sani na alama idan hal yartar da ahadun minhum sahadatan lidinihi idan ɗayansu ya musulunta yana dawowa ya ce ya fasa an gane wani ne ya ɗauki ƙungiya wadda ba musulma ba shi ma ba musulmin ba a lokacin ya je wajen sarki rakal da ya je shi sarkin yake so ya samu labarin me ake ciki makka an ji labarin bayyanar wani annabi ya ce annabi ne shi sai suka ce ya bayyana gashi sai ke musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya a cikin tambayoyi suna da yawa yake cewa idan wani ya shiga musulunci idan wani daga cikin ku ya shiga musuluncin nasa shi shi annabin yana dawa ya ce kai na fasa sai shi Abu Sani ce ba sa yi wallahi to a cikin ansa da ya zo yana bayarwa shi sarkin cewa abin da yasa nake muku wannan tambayoyi ina so in tabbatar da annabin ne ko ba annabin ba da ya zo kan wannan ansa sai ya ce hakanan imani in dai imani da Allah yake in ya kama bashashar zuciya kamboran imani akwai idan kamboran makalutu na imani ya karbi zuciya ya danke ta baya sakinta alamar annabin ne kenan to yanzu kamboran imani ya kama sahabban annabi shine yahudu ya ku zo ku raba su da wannan imanin ba ku san sun haɗu da annabi muhammadu ba mutuka raba to shine sai ana ce ma yadilluna illa anfusahum wallahi ba mai batar da sahabbai in ba mutum ya batar da kansa ba to kaji to baka wannan kenan kaga shaida ce daga annabi kuma dama can ga wancan kafirin ma yayi shaida akan sahabban annabi haka suke su da imani to da haka ashe kenan lalle sai mu kiyaye wannan kuma mu ci gaba da kallon abin da Allah yake gaya mana ba abin da mu za mu raya ba ko mu samu a tarihi ko wani abu daban wanda wannan bai inganta ba ga Qur'ani yana magana wa ma yaduluna illa an fasahu ma yash'urun amma su ba su san haka ba ba san cewa sai kansu za su batar ba su Yahuda za su iya batar da sahabban annabi ba to يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Allah da ya saki cewa ya ku ahlal kitabi rannan ran da na buɗe karatu ba na gaya muku an kira ahlal kitabi ahlal kitabi din nan a alkur'ani birjik ba wasu kabilu da aka ranka kira irin su ba to kun ji nan da ya ci ake ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi ya alal kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara lima takfuruna bi ayatin lahi me dalili wani abu ne ya dauke ku kuke kafircewa ayoyin Allah alqur'ani da abin da shi littafin ku ya kunsa na sifa ta manzan Allah yahudu kuna da shi nasara kuna da shi kuna da sifan manzan Allah wa antum tashhaduna alhalun ta'lamuna ay annahu haqqun kun san qur'ani gaskiya ne kun san annabi gaskiya ne tun a cikin littattafanku me ya jawo muku kuke kafircewa so يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كوما زوال التافي دي لم تلبسون الحق بالباطل me yasa kuke cuɗanya ƙarya da gaskiya idan littafin ku sadara ɗari ne tamanin kun share kun rubuta ƙarya kun bar gaskiyar ashirin ita ma ashirin ɗin kun ɗauke ta kun cuɗanya ta cikin tamanin ɗin ƙaryar taku don me kuke yin haka wa taktumuna alhaqa kuke ɓoye gaskiya shine na'atu muhammadin sallallahu alaihi wasallama ai kuna ɓoye na'ata muhammadin wato sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun san shi kun san lokacin da zai zo kun san kun san abin da zai zo da shi duka kun san wannan wa antum ta'lamuna alhalin kun sani garau har sahabban sa kun sani har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin su zo duniya a aiko annabin har a bashi sahabban Allah ya yi magana sahabban annabi a cikin me ba a cikin qur'ani ba maganar da Allah ya yi ta sahabban annabi ta riga yi qur'ani ba Allah yana cewa Muhammadur Rasulullah ba sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار ruhama ubainahum man alladhina ma'ahum ma'ahum su waye Allah yake nufin wanda suke tare da annabi ba sahabban ba ba su yake faɗa sifofin su ba yake cewa tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar zalika mathaluhum Allah ya ce duk abin da nake gaya muku na wannan sifofin yanzu a cikin alkur'ani wannan shine misalin su da na siffanta su cikin at-taura to al'injila ba a siffanta su bai ce a'a wa masalhun fil injili shi misalin da ne da su a cikin injila ba wannan bane sai ya faɗe shi ka zar'in akharaja shata'ahu fa azarahu fastaghara fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a li yaghira bihum al-kuffar shine misalin sahabban manzo Allah na cikin injila ashe kenan tun kafin zuwan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a su abokance shi zababbu ne sanannu ne shi yasa to dan me kuke kafircewa ga annabi Muhammadu da hasaban sa ma mun baku labarin su ga su kuma kun gani a burjik a gaban sa wa antum ta'lamuna alhali kun san su gaskiya ne to وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال طائفة ga wasu kuma jama'u daga su yahudawa kenan daga ko daga ahlul kitabi har da nasara Ami, suka ce aminu billazi unzila alal ladzina amanu ba aya ta baya ta gaya mana cewa yahudawan sun nemi su batar da wasu daga cikin sahabban annabi ba ba Allah ya ce musu ba wanda za su batar sai kansu ba to sai suka sake wata dabara to abinda za a yi yanzu suka ce to mu samu wasu daga cikinmu su shiga cikin addinin idan suka shiga cikin addinin amma kun ji yadda za ku yi aminu billazi unzila alal ladzina amanu in kuka shiga ku yi imani da abin da ake saukawa waɗanda suke muminai wato idan an shiga da safi wajen nahari da safe in ƙur'ani ya sauka ku ci Allahu akbar Allahu akbar ai mana ai haka waɗansu za ga sai an bayyana gazgatawa a fili sai su nuna ku nuna cewa ƙur'ani gaskiya ne kun yi imani da safe idan ayoyi da yamma suka sauka wakfuru akhirahu ƙarshen lokaci kuma shi ƙarshen nahari ɗin da yamma kenan to ukfuru akhirahu sai aya in ta sauka wata da kun fito sai ku ce to kai waccan dai mun imani amma wannan kuma akwai fa abin ja sai ku samu yadda za ku saka wa musulmi shakka su musulmi duk abin da ya sauka sun yi imani daga Allah yake to sai ku fara sa musu saka cewa akwai dan wani abu to a zo a yi wannan to kaji wannan la'allahum yarji'una ko su musulmi sa dawo daga addininsu ma sa musu shakka kenan su fasa addinin da yin wannan ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم Mm.
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم Mm.
مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم Mm.
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Eh.
والله واسع عليم to wannan ayar ka iya dan farata da waccan maganar wanda na so abinda na so in yi kenan ka kuma bar ta zauna da gindinta ita da kan wannan ayar da aka zai imamu shaukani ya ce a cikin suratu ali imrana babu aya mai rikici da takaita wajen fasara imamu shaukani haka ya ce amma rikicin sai an jawo shi tukun wanda ya ja rikicin to sai a yi ta yi tana da li'irabai kala-kala li'iraban kuma su canja fasarori daban-daban amma wanda bai jawo wannan ba inda ba a faɗa ba ma kai ba za ka ji rikicin ba sai a wuce shaf an wuce kuma hakan za mu wuce din Eh, a a jari- a jari- a jari gimar ko a jari gimar to imamu shaukani aka yi aka- aka yi faɗa cikin eh, eh, eh, tafsirinsa to in an hada ta da ayar baya ba sun ce su shiga addini da gangan ba da safa da radar kuma su kafirce to sai manyan da suka yi wannan shawara ai shugabannin ne masu wannan shawara malaman cikinsu sai suka to kafa su shiga kuma su yi na gasken to sai suka ja musa kunne suka ce la tuminu illa li kabban ku sake ku imanin gaske in ba wanda ya yarda ba addinin ku ba ba ku ba imani da shi kaga tsoro kenan to wannan kenan ko ku a'a wala tuminu ai kada ku gazgata illa liman tabi'a dinakum sai ga wanda shi yana kan addinin ku yayi daidai da addinin ku Allah ya ce gaya musu ya rasulullahi qul innal huda hudallah ai shiriya dai in dai shiriya ce shiriya Allah ce ya za ku ce sai wani wanda ya daidai da addini ya shafa wannan addini ya kawo wani sabo kaunasa sai kuma ku ne za ku yi hukunci akan Allah ba Allah ne zai hukunci akan ku ba in kuka ce kar ai imani sai da irin addinin ku to za ku yi hukunci akan ubangiji ba zai kawo wani ba kenan in ku shi zai hukunci to ya kawo wani shirya ku tasa ce kenan innal huda hudallahi ayyuta ahadun mithla ma utitu to sai a kaddara wani abu anan kamar yadda su ce bi an yuta ahadun misla ma utitum to qul innal huda hudallahi to it- ɗaya daga cikin ɗan rikici shine wala tuminu illa ti- liman tabi adinakum an yuta adam ai la tuminu an yuta ahadun misla ma utitum waccan magana ta- da qulinal huda hudan lahi ratsowa ce ta Allah ce ba tasu bace to kuma sai aka ci gaba da tasun bayan ta Allah to sai an ɗauke wannan kenan an jona waɗancan cewa kar ku yi imani sai wanda ya bi addininku kar ku yi imani wannan wala tuminu sai ta sake dawowa bi an yi wuta a hadu misla ma utitum kada ku sake ku yi imani cewa za a iya ba wani wai wannan nan fa wai manzo Allah suke nufi a ba wani irin abin da aka ba ku ga mannu ga salwa ga annabi ga ga alwahu ga ataura wannan girman su yafi a ce wani ya zo da makamancin su to kar ku imani da duk wanda ya zo ya ce ya zo da wani ba su ba kaga wani kaga kaga magana kenan bi aw yuhajjukum inda rabbikum sai suka ce kuma kar ku yi imani da za a ba wani irin abin da aka ba annabinku khashyata ayyuhajukum sai kuma an kaddara wani masdari a wurin shi ma me yasa muka hana ku ku yi imani da addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan in mun je lahira za mu ce mu namu ne ya ishe mu kuma ka bayyana mana komai akan shari'ar mu shi yasa muka zauna amma in muka sake muka imani da ad- addinin annabi Muhammadu to ranar lahira idan aka zo aka ce da muka yi kin abubuwa d- duk can tun farko muka ki in Allah ya kama mu fa khashiyata an yuhajukum inda rabbikum dan jin tsoron kada ku je musulmi a ranar gaban Allah su ce to ai ba wasu su kusan imani ba sauran kuka ki da gangan kuka ki kuma kaga an kafa hujja in dukkanin mu kuma wanda ya imani shikenan zamu ce muna kan addinin mu daya an gane to Allah ya ce qul innal fadla bi yadillahi yutihi may yasha ga ya musu ya rasulullahi kace dukkan falala ta Allah ce addinin naku da Allah ya baku falala Allah ce ya zaɓi annabi Musa ya turo ku ya bashi littafi to ga wata falala Allah kuma ta zo to inda a hannunsa take to yutihi man yasha ba shi ake gaya wa wanda zai ba ba shi yake zaɓar wanda zai ba eh sai ya ba wanda yake so ya ko bayar ya ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai hakuri wallahu wasi'un alim ubangiji mai yalwa ba a tsara baiwarsa a ce ga yanda zai yi a'a shi yalwarsa mayalwaci baiwarsa mayalwaciya ce kuma masani ne da waye macancancin baiwar tasa ya ga ba ku bane ba ko ba za a sake aiko annabi daga cikin ku ba annabta din ta fita sai hakuri kuma yanzu annabi Muhammadu ne annabin ko ba wani annabi a bayansa ku zo ku bi ko ku ki shine din dai to يختص برحمته من يشاء mm.
والله ذو الفضل العظيم wannan ko faɗin magana ne Allah ya gaya musu magana ice akwai wani mai haƙƙi a kaina ne ice "Ah, yanzu kai karabi na bashi na dubu ɗari in ka ji zan je in kyauta dubu hamsin ba sai ka riƙe rigata ba ka ce fara kawo hamsin kana da haƙƙi a kaina ka ce kan in yi kaza domin ka- wani abu kaza to Allah ya ce akwai wani mai haƙƙi shi a kansa ne to in haka ne ya a bashi ya zaɓa abin da yake so ya tasu bi rahmatihi man yasha shi ke zaɓar wanda yake so da rahamarsa da annabtarsa ya yi ba wani mai cewa dan me zai yi in haka ne kuma na je na yin sai ku mutu kama Allah ya ce haka kenan ya tasu bi rahmatihi man yasha Eh, wallahu zul fadlil azim Allah shine ma abocin fadala kuma mai mai girma Mm.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك Mm.
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما Mm.
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يقولون على الله الكذب وهم يعلمون an fara bankaɗar su fa Eh, an aje maganar rashin imani an fara bankaɗo irin tsiyar tasu da halayen nasu Allah ya ce wa min ahalil kitabi ka ji adalcin irin na alkur'ani ba ya ce min ahalil kitabi Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye sirrinsu na baya na cewa suna so musulmi su bata suna so su yi kaza domin duk wannan abin da suke ba fili suke ba da suka yi mitin manya-manyan cewa a samu wasu su shiga addini to ba wasu ne suka zo suka faɗa ba ai Allah ne ya faɗa wa annabi Muhammadu ka ji abin da suke yi shi ya yaye sirrin to duk anan sai mu zaci duk gaba ɗayan Yahudawa haka suke sai Allah ya ce a'a min ahlul kitabi wasu ne daga cikin ahlul kitabi ka ji ma yanda suke man in ta manu bikin ɗarin akwai wanda in ka amince masa da dukiya mai yawa ka kawo naira miliyan ɗari ka bashi shi ko bai shi da naira dubu goma in ka dawo karɓa yi wadda yi ilaika sanda ka dawo miliyan ɗarin ka za ka samu ya ɗauka ya ce ga abakka a cikin ahalin kitabi wannan ba abin yabo ba ne kaga Allah ya tsame ko ɗaya ne a cikin sai ya wannan Allah ya tsame shi shine nake magana ran nan nake cewa duk wani wanda ya laifi a kara masa laifinsa daidai ne amma kar a kara wanda bai ba ko da wannan yanzu a cikin nan yanzu anan mun kai mutum ɗari nawa ko dubu nawa muna da yawa yanzu ɗaya ya sata duk sai a ce taron nan mu barayi ne ai an cuce mu to to shine to haka yanzu ahlul kitabi Allah ya faɗi irin yanda suke to kakkaza irin su gaba ɗaya ne sai ya ce wasu kuma ga yanda suke akwai wanda ciki saboda irin nagartarsa in ka ba shi ajiya bai da wannan abin amma zai dawo ma da shi kamar abdullahi bin salami yana cikin waɗannan yana cikin ahalar kitabi da suka yi abin da suka yi kuma ya zo ya bari kuma ya zo ya fada cikin addinin musulunci Allah ya ce wa minhu daga cikinsu kuma akwai man inta manhu bi dinarin wanda idan ka ba shi kwandala la yawaddi ilayka in yazo ta bace ba zai dama da ita ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai sanda ka bashi kudin baka rabu da shi ba yana nan kuna nan tare an motsa an motsa kaje to ka abin nan wanda na baka yanzu amma an ka tafi ka dawo ya ce yaushe ka bani ina ma muka hadu illa ma dumta alaihi qa'ima zalika wai sai ubangiji ya bada hujjar da suka dogara da ita akan cinyewa mutane kuɗi sai suke cewa bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil in an tabe su kudin wa muke ci ba kudin waɗannan mushrikan ba ai mu ma'abota littafi ne masu addini mu kuma a wurin mu Allah ya dauke mana kara inda mun ci kudin irin waɗannan ba mu da zanubi ayo Allah laysa alaina fil ummiyina sabil ba mu da wani zunubi ba wani abin tsana a cikin inda mun ci kudin waɗannan to ni Allah ya ce wai quluna ala allahi alkaziba hum ya'lamun amma suna faɗa ƙarya ne fa a cikin littafin nasu ba wannan ƙarya suke wa Allah alal kitabi ba a ce ya ci kudin kowa ba ba a wanda aka ce kazalunta wahum ya'lamuna amma fa ba wai suna faɗa akan ba su sani bane ba suna faɗa a matsayin sun san ƙarya suke to
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى ita bala in ta zo rusa magana da ta wuce baya take ta tabbatar da kishiyarta bala ba sun ce su ba zunubi a kansu ba a cikin kudin cin kudin mushrikai wanda ba su ba Allah ce ƙarya da zunubi ƙarya kuke da zunubi kuwa kuma ba ku ne masu shari'a ba balillahu huwa shari'a Allah shi ne mai shari'a shi ke sa shari'a in ya ga dama da ya faɗa sai a ce hakan ne amma shi bai faɗa ba ya za ku faɗa haka sai ya ce wanda kuke wanda yake zai zama bai da zunubi a wurina shi ne man aufa bi ahadihi wanda aka ba shi alkawari na amana ya cika ko kuma alkawarin da Allah ya yi da shi na imani ya zo da shi da muqtadayatul iman din gaba ɗaya duk abin da imani ya hukunta na amana na gaskiya na kaza ka zo wa Allah da shi to wannan wattaka wanda kuma ya ji tsoron Allah ya bai saban Allah ba ya aiki da da'a fa inna Allah yuhibbul muttaqin kamar Allah ya ce wannan shine wanda nake so wannan shine wanda ya zo da daidai ni kuma ina son masu wannan takawa din Allah na son wanda ya bi shi yanda yake so me takawa bin Allah yanda Allah yake so ba yanda shi ne bin yake so ba shine takawa Allah ta mala binciki mai Allah yake so ka zo da shi ka zama taƙi ba abin da kake so ka zo da shi ba wannan kuma daban sai ka zama abin da ka zama ka iya zama kafiri ka iya zama mai sabo ka iya zama kawai shashasha ba kafirin ba ba mai saban ba eh to ai shine ai to in ka zo da abin da ya keta tauhidi ba ka zama kafiri ba in ka zo da abin da ya saba wa shari'a ba ka zama mai sabo ba idan ka zo da abin da bai kyauta tauhidi ba bai keta shari'a ba kuma ba ka da lada ba ka da komai a wurin Allah ba kuma ka yi shashanci ba tunda baka karu kanka ba ai so ake mumini a kullum ya zama yana da abin da ya amfani kansa ko a lahira ko a duniya abin da bai baka wannan amfanin ba to ka zama mai bata lokaci shi yasa zauren hira da ake yi ba in ba makaranta a nan za a karu da wata sana'a ta duniya ta yadda za a yi kaza ba ko a yi kaza a'a ba yadda za a yi wani abu na addini shi ake sharauta to in ba wannan bane ba ruwanka da wannan zauren hira gaskiya wuri ne da kake zuwa watakila ka je da ɗan ƙaramin buhunka na zunubi ka taso da buhuna don baka ganin su ne kana jaye da su Allah domin duk wanda ya je ta cin naman mutane ya ta zayagin mutane ya ta yi da mutane ya ta yin kage ya ta yin kaza duk wannan kuka ta yi ku awoyi ku sha nishadin ku ku taso baka san abin da yake kanka bane baka san abin da ka taho da shi ba a kiyaye wannan ba a ce a ki zama ba zama don shawarwarin yaya al'amuran musulmi yake tafiya a ciki me ake yi yanzu me zai cutar da mu me zai ƙara mu ƴaƴanmu yanzu kuna kallon abin da suke faruwa kuwa yaya labari na kaza na duniya ku ji labarin duniyar musulmi duk wannan daidai ne me ake ciki me ake ciki duka ku ji wannan a kan aikin ku ne duk a baya da kuke aiki gaba ɗaya don kun kafa abin da kuka ya makaranta za ta gyaru ni ina da matsala kaza kai kana da matsala kaza da wannan da abin shi'unin ku ne daidai ne wannan ko ko harka kasuwanci ne ku zauna eh an tashi da kasuwa kuma sai a je a zauna to yaya lamari yaya kasuwa kai ayo ani ka ji abun ka ji wani wanda ya damfara dan ka kai ma irin ta to duk wannan duk ba wani abu bane ba irin waɗannan duk tattaunawa na abin da zai kare ku kan sha'anin ku na mu'amalar ku daidai ne ko kwa kun zauna wani wallahi tallahi ni ina ni fanna da wata ƙara kai ba ni wallahi na zo na gida na kwanta ba na iya tashi sam sai an kira a salatu to ai kai ni a salatin ma ana kira ka tashi ni ba na ma iya kira tashi a cikin ku ba a samu dan malam malam shi kuma ya dan kawo muku hadisi da zai zabura da ku shikenan kun ga kun ƙara juna daidai yake da wannan ko ko wani an bata masa rai a cikin gida ya rasa yanda zai kuma aminansa ne a zo a zauna to ya ake ciki wani wallahi ni dai ina fama da abu a gida na a'a sai a samu Allah ya sa na gari ne masu hankali sai kaga yanda za ka yi kaga yanda za ka yi sai abin ai maganin a cikin zuwan sanyi sai ya ji ya taso hankalinsa ya kwanta idan maganganu ba irin wannan bane ka basu to
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب azabun alim Allah ce innal ladhina yashtaruna wannan ayan ma bugunta na farko da guduma farko kan yahudawan take sai dai kuma wanda dai ya aiki irin wannan sai ta sako kansa shi ma Allah ce waɗanda suke yashtaruna suke siyar da suke musanya bi ahadillahi da da alƙawarin Allah kullun alwara da wata ka'ida idan an ce za a sai da abu ko kuma magana ta alkur'ani ta miƙa wani abu da karɓowa to za ka samu wata ba a cikin ɗaya daga cikin biyu ba ba ce za ka ji tana makale da ɗaya to ita bar duk wanda ta shiga to shi aka bayar wanda ba ba ɗin shi aka karɓa yashtaruna bi kaji ba bi ahadillahi to alƙawarin Allah ɗin na imani shi suke miƙawa shi suke siyarwa me suke karɓowa samanan kaga ba bisa mani samanan kalilan ita ba baɗin an fahimta to ba tana shigan mataruki ne yanzu ko a haka yanzu sai in ce ishtaraitu me kamisan na sai riga bi hamsina naira ko hamsina alfa naira na sai riga bi hamsina to me na bayar kaga ba ta shiga abinda na bayar din kudin ba abin da na karɓar ta shiga ba to haka ne Allah ya ce waɗanda suke sai da ayoyin Allah suke musanya su shine ma'anar siyarwa anan shine imani da Allah da manzan Allah da suke sai da shi kuma suke rantsa-rantsa na ƙarya don su karɓi samanan ƙalilan ‘yan tamani ɗan kuɗaɗe ɗan kankane na duniya ula'ika la khalaqa lahum Allah ya ce wannan ba su da rabo a lahira rabon lahira rabo na lahira in aka ce rabo na lahira arzikin lahira kenan arzikin lahira idan ka san shi a cikin ayoyi da hadisai da ake watsa shi da ake faɗa kai ka zaci kowa ya je masa ya samu saboda yawansa da kuma irin girmansa amma duk yawansa Allah ya ce waɗanda suke abin da na faɗa yanzu suke musanya imani suke kuma rantsa-rantsan ƙarya domin su karɓi ɗan wani abu na duniya ɗan ƙanƙane to ranar lahira ba su da arziki ko ɗaya cikin wannan arzikin na lahira ka duba ka ga wani abu kamar yadda na faɗa ayat ta farko ayat farko tana magana kan yahudawa amma za ta iya sakowa kan kowa ma cewa musanya addinin Allah ko miƙa addinin Allah ko wani abu na aikin imani dan a samu duniya eh ana yin wannan cikin al'umma tamu ma shine ake cewa ci da addini ba shine ci da addini ba ƙiriƙiri mutum ya yi abin da dan ana nemi ladan Allah ake wannan ko dan a ce masa wane a girmama shi dan addini amma ya zambaci mutane ai kaga shi da addini kenan to wannan kenan to wannan din ma idan ba mu yi kokarin tabbaka shi dora shi tunda yashtaruna bi ayatin lahi aka ce to sai dai mu mu kiyasta ayatul lahi da din akan waɗansu ayyuka kenan sai an sa kiyasi anan sannan hakan zai hau to in aka bar wannan to na gaban shi wannan na gaban shine me wa aimanihim masu rantsa-rantsa na ƙarya don su ci kuɗin mutane to shi ko wannan ba wani ƙiyasi waɗanda suke wannan cikin al'umma muhammadiyya to idan ka in zai ga mutum ɗari to ya ga da yawa cikinsu a cikin mutum ɗarin nan masu rantsuwa da allah kan ƙarya don su samu wani abu in ka ga mutum ɗari to idanka a ciki mafiya yawan su ya gani in baka sa ba wanda kuma wannan illa ce babba kun ji abin da Allah ya ce mai yin wannan bai da rabo a lahira me ya kai wannan taɓewa ba sai ka haɗa biyun ba kuma ba wai sai ka musanya ayoyin Allah kuma kai rantsuwar ba kowanne ka yi kana da la khalaqa din ta hau kanka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da wannan zahirar ta wannan ayar a cikin hadisi wani abu ya faru da wani sahabi shi da wani mutum kamar yadda ya zo a hadisin bukhari ash'as bin qais yake bin wani bai hude kuɗi ya ƙi biyansa sai ya ɗauke shi sai ya shaƙe shi sai suka tafi wajen annabi da suka je ko ku bai ce bai hude ba rajulin ya ce wani mutum kawai ya iya yawa bai hude ya zama musulmin ne ma sai suka je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi gashi sai mutum ya ce ni ba abina ko ɗari baya bin ka ko ɗari eh to ka rantse baya bin ka ji manzan Allah yace yi sai ya rantse shikenan annabi ya ce tashi ku tafa a sha su sai sai ya rasulullahi yanzu da rantsuwarsa shikenan ya cinye min kuɗi na da wannan rantsuwar tasa shikenan ya rantse ya cinye min kuɗi yace haka haka haka yake to anan ne manzan Allah ya hadisi ya ce wanda diye rantsuwa da Allah wa huwa fajirun kuma bayan fajirci yake cikin rantsuwarsa ƙarya yake li yaqtata bihi malum ri'in muslimin dan kawai ya fauce dan ya ci kuɗin musulmi yayi wannan rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah Allah na tsananin fushi da shi to kaji kai ko yanzu aka ce wani shugaba ma da ya gayyaci mutane gaba ɗaya waɗanda zai kira su su yi magana da su a ce kai amma fushi yake da kai ka abu na kaba ne bari Allah ranar lahira to ai kaga babu kyau don haka ina kira gare mu gaba ɗaya mu kiyaye rantse-rantse wanda za su sa mu ci kuɗin mutane ba wai sai a kotu ba yanzu haka kawai ka zo mutum yana bin ka kuɗi ka san mai mantuwa ne wane ina kuɗaɗin na ce wani kuɗi alhaji wallahi ai baka ban ba ce a to shikenan to aka rantse babba gare ka ka rantse da Allah zaka rantse da Allah kan ƙarya ne to ka shiga cikin wannan dubu dubu ka shiga wallahi Allah zaka ji Allah yana fushi da annabin Muhammadu ne ya faɗa kuma hadisin ba ka da yanda zaka yi da shi karfin sa kamar dutse saboda haka kaga sai mu kiyaye kanmu mu kiyaye Allah kuma Allah ya ce wala yukallimuhumullahu ba tsaya nan ba wanda suke wannan ranar alkiyama Allah ba zai magana da su ba to magana Allah ba zai magana da kai ba ina ka shiga kuwa to amma kuma ya zami da hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani a cikin ku gaba daya sai yayi magana da Allah ba tafinta akwai wannan sannan su kafirai ai mun ji inda Allah yake in suna magana a wuta Allah ce ikhsa'u fiha wa la tukallimu da ayoyi da suke maganar Allah zai magana da kafirai to ya za ka haɗa waccan ayoyin da wannan hadisin da kuma nan cewa Allah ba zai magana da su ba shi yasa mai tafsiri sai baka amsa ya hutar da kai sai ya ce wala yukallimuhumullahu gadban alaihim wala yanzuru ilaihim ayyarhamhum Allah ba zai musu magana ba ashe bai faɗa shi mai tafsirin ba cha idan fushi gare su to amma haɗin yanda yake shi idan yanzu kai ka zo kana so ka yi magana da ni akan in baka wani abu ko in maka wata afuwa ko in maka wani rangwami duk ka gama maganar sai na ce ba zan ba ku kama shi ku tafi da shi ku dandake shi me amfanin magana da ka zo kai mana ita to maganar su da Allah ba za ta amfane su ba kamar haka aka ce sai magana mara daɗi wannan kuma gara ba ba a yi ta ba a wurinsu to shi ne layu kallimuhu wallahu ba an kore ta bane na matsayin cewa ba kwata-kwata za a yi magana ba a magana su da Allah ba za ta amfani ba za su ji daɗin ta ba kamar an faɗi haka wala yanzu ilaihim Allah ba zai kalle su ba kallo amma na rahama sai na azaba to wannan kallon ku ai kaga bai su ji daɗin shi ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba tsarkakewar Allah shine wanda muke fatan yayi mana mu je gaban Allah mun taba can mun taba can mun yi wannan mun yi wannan mun yi abin da muka sani da abin da bamu sani ba Allah ya ce to kamar dai ni misali hadisi ne zo ce nasi da ai ka san kayi kaza kayi kaza ko ce um Allah imana ce to lokacin da kai ba wanda ya sani sai ni ne kuma ka tuba wanda baka tuban ba ma na sani amma a yau na gafarta maka ba wanda ya sani nasiba shi kenan in tafiya ta to kaga anan da abin da zai zama an samu tawaya amma zakanin lahu Allah ya tsarkake su wanda za su je da wani abu Allah ya kwashe shi ya tsarkake su tsarkakewa da ba da da tuke na ba yanzu ba kana da da ta baka da tsarki da an da ka an fita da tumfa shikenan to su waɗannan waɗanda suke wannan in sun je gaban Allah ba zai tsarkake su ba kaji ba sai sun tafi da abinsu sai sun haɗu da sakamakon aikinsu Allah kiyashe mu walahu ma'azabun alim kuma azaba a ƙarshe mai raɗaɗi ta tabbata a gare su to وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم أتكين سيدسو يهودا وأهل الكتاب أكوي لفريقا والله أكوي وطنسو ينكي نمتاني كما كأبوبون الأشرف babban matsiyacin cikinsu kenan yalwuna alsinatahum bil kitab idan suna karanta littafinsu a taura suna rarraira shi kaji kamar haka ya sauka litahsibuhu min alkitab dan ku zaci daga cikin littafin Allah ya sauka wanda aka saukan musu din Allah ya ce wa ma huwa min alkitab wallahi baya cikin littafi ba a saukan musu da shi ba ƙarya ce kadai eh waɗansu kuma suna cewa a'a wa inna minhum yaluna alsinatahum bil kitabi akwai daga ciki waɗanda suke karantun littafin da suka karkatar da sufofin manzon Allah in an zo wurin sai ka ji suna wasu abin daban ba wannan sifar ba sai ku zaci wannan din shi aka faɗa misali yanzu a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a faɗi sunansa da inda zai zo da kuma a littafin in sun zo sai su faɗi wani gari sai su faɗi sunan wani ba sai ku zaci wani annabin ne ba daban ake magana ba ku zaci shine a cikin littafin Allah ce ni ba haka na saukar ba ba wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah sai su ce kuma to kaje bana ta biyu da sun karanta wannan ma misali mutum ya zo ya ce zai karanta alkur'ani sai ya karanta wani abu daban ya shiru ai kaga watakila ka iya cewa mutumin nan na ji ya faɗi wani abu la'alla ya manta ne wata magana yake yasa ta cikin ƙur'ani amma shi ma ba yana nufin ƙur'ani ba ne to in sun gama su don kakka samu shakka cikin cewa ba a littafin sai huwa min indillah banna ta biyu kenan sai ce abinda duk kuka ji nan fa daga Allah yake din Allah ya ce wa ma huwa min indillah a a ni ni ne mai saukar da littafi na ban ni ban saukar da wannan ba ba daga wuri na yake ba wa yaquluna ala allahi alkadhib suna fadin ƙarya su kire ta sabuwa kar wadda ba a taba jinta ba ma sai su dora ta a littafin su ce haka Allah ya ce Allah ce wahum ya'lamuna sun san cewa abinda suka faɗa ƙarya ne bai sauka ba Allah kiyashe mu da irin wannan to alhamdulillah